wa ƙauluhu faɗa ta ayatul kursiyu ce ake fashin bakinta ko faɗa ta shi Allah tabaraka wata'ala da ya ce man zallazi ya shafa inda wane ne zai yi ceto a wurin Allah babu shi illa bi izini sai da izinin Allah kaga ashe kenan wannan na nuna mana abubuwa uku na farko ashe ceto gaskiya ne akwai ceto mu'tazila wa da sauran kungiyan yan bid'a da sun ka musanta ceto sun yi kuri ashe akwai ceto tabbas za a wasu za su ceci wasu na biyu ba mutum shi zai ceton wanda ya kaso ba Allah shi zai ba ba mutum ceto wane na baka ceton da wane da wane da wane da wane kaga Allah shi zai ba da izinin a yi ceton sannan kuma akwai waɗanda za su yi ceto tabbas waɗanda Allah zai ba ceto sannan na hudu akwai waɗanda za a ceta duk wannan jumla ta tabbatar da shi ta tabbatar da ceto amma ceton kuma ba mutum on his own zai yin ceto ba sai Allah ya yi mai izini sannan kuma yan an yi mai izini ba shi zai ayyana zan cecewa ne zan cecewa ne ba Allah zai ayyana mai waɗanda zai ceta muna tare don tun da haka abin yake ashe gawa ya kamata a nemi ceto ga Allah kaga ba ga shi wanda za a ba tun da baka ma san wanda ba da za a ba ceto ba to wanda zaka kan liƙe ba shehin da kan liƙe ba da wakili ma dan wuta na ba ceto za a ba shi ba eh mun yance shehun ne ba wata sun kai batun da sun ja mutane ga bata to duk wanda duk wanda yace a zo a bauta mai mika ana mai shiga wuta kuma ya mutu ana bauta mai kuma ya sani bai hana ba da wanda yawa Allah ƙarya wa manzon Allah ƙarya ya mutu bai tuba ba ya ce manzon Allah na zuwa gida ne ya ci tuwo to ko ko ya haɗu da manzon Allah ya ƙazata lama naman ya ce mai kaza ya ce mai kaza kuma ya mutu bai tuba bi kana mu waɗanga shiga wuta to Allah ya shirya da mu fadar Allah da ya ce man zalladhi yashfa inda wane ne zai yi ceto a wurin Allah illa bi izni sai da izinin Allah kaga ashe ba ceton gaba ɗaya an ka kore an ka ce babu shi ba a'a sai ba a yi sai da izini ne man za ismu istifhamin suna ne na istifhami man istifhamiya harafi ne da ake amfani da shi ga tambaya man allazi fa'ala kaza kaga man istifhamiya kenan auna qulu koko mu ce man ismu istifhamin mu cire zadin man ita ce ta suna ismi ne na istifhami wa za zaɗin nan mulgatun wadda ake jefarwa ce ba ta da amfani sai ta za harfin ziyada kawai ƙari ɗaya ne muna tare wallahi sihu an ta kuna za bai inganta zaɗin nan ta zamo ismin mausulan ismin mausul fi mithla hada tarkibi ga irin wannan tarkibi in ba nan ba za tana daga cikin ismul mausul don tana da ma'ana allazi muna, muna tare kamar zi ita ko tana da ma'ana hazihi kaga duk ismul mausul kenan yace to amma ga irin wannan tarkibi baya halatta zadin nan ta zama ismul mausul la'annahu domin shi yakunu ma'anar jumla in an ka ci zadin nan ismul mausul ta tana da ma'ana allazi to man ita ma tana da ma'ana abin ga istifhami sai ya zan manin lazi allazi kaga bai yi ma'ana ba wa hada la yastaqim wannan kun bai daidaito ba don haka zaɗin nan kaga sai a ce mulgatun ai kamar sai a ce harfu ziyada ƙari ne kawai wa qawluhu fada ta man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne zai yi ceto wurin Allah sai da iznin Allah to menene ceto ash-shafa'atu fil lugha ceto ga lugar larabci ja'alul witiri shaf'an sanya abin da an mara ya zan cika akwai cika akwai mara ko ɗaya witiri biyu shafa'i muna tare to asali in ka ji ceto wani ya taimaki wani ba shine ceto ba madalla ceto ana yi ne gobe kiyama ana yi ne nan duniya kana, kana da wata bukata kai ainihin kanka ba ka iya kaiwa inda za a biya ma wani bukata amma ga wani can yana ka laɓa gare shi ka nemi alfarma tai ya taya neman ma alfarma ka sami biyan bukatan nan kaga shafa'a kenan man ya shafa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha wa man ya shafa shafa'atan sayyi'atan ya kullahu kiflun min duk wanda ya ceto ceto mai kyau ceto mai kyau ka taimaka ma dan uwanka ga samun wata bukata wadda shi dai bai iya bai bai iya samunta ka taimaka mai yasa kai ceto ina fatar kun fahimta to ka gani to sai an ka samu ta shafa'a daga shafa'i mai ma'anar biyu don me da ake kiran wannan taimako dan uwanka shafa'i an ka same shafa'a saboda da shi dan uwa shi mai bukata shi dai yake kaga witiri ne to amma yanzu jawo ka ka taho ka tai ka yi magana a biya mai bukatan nan yanzu kun zan shafa'i kun zan ko biyu to kaji dalilin sa mata shafa'i daga shafa'i ne an ka samu shafa'a muna tare to yace ga lugar larabci shafa'a shine sanya witiri ya zan shafa'i abinda agguda ya zama biyu da shi ɗai yake to yanzu wani ya shigo ya neman mai wata bukata ya zan sila ga biyan wata bukata da yanzu kaga sun zan su biyu ƙala ta'ala Allah ya ce wa shaf'i wal watari ina rantsuwa da shafa'i ina rantsuwa da witiri wafil istilahi amma ga shari'a ga istilahin malamai shafa'a yana ne hiyar tawassudu lil gairi shine shiga tsakiya ga wani bijalbin manfa'atar ta hanyar jawo mai amfani au daf'i madarratin ko kotun kuɗe mai cuta ka shiga tsakiya wani adda bukata ko bukatar ta alheri ce ko kotun kuɗe mai wata cuta to shi ɗaya bai iya jawo maka ne alherin ko bai iya tun kuɗe maka ne sai ka shigo ka taimaka mai ga samun alherin ko ka taimaka mai ga tsaye da cutar to kaga kun san shafa'i to daga shafa'in nan an ka samu shafa'a muna tare fa matsalan misali shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam ce tunda annabi zai yi li ahlil mawqif ga mutanen alkiyama in an ka taru hilan alkiyama ba an yi busa ta biyu ba duk wata halitta Allah da ta mutu ta tashi sai a ce ko ku cikan ku ba a ce muku sai a kyale mutane wajen shekara 40 bayan kuma ga rana an jawo tsakaninta da kawo nan mil guda ji yanzu mil miliyan wajen sama da arba'in a tsakaninmu da rana amma ga bazara jin haka kama ka kama da wuta to ran da an ka jawo ta tsakaninta da kanunan gwargwadon milha kagar na wanda bai ci bai daga to an tadda mutane an ba su cikin wagga rana kusan shekara arba'in kowa ya gasu illa man rahimahullahu Allah shi agaje mu to lokacin nan na sai ayi haɗin kai na dole yanzu ba akwai kiristoci da yahudawa da musulmi da maguzawa da waɗanne iri ba to wannan shiriri ta gushe za a yi haɗin kai na dole na ceton kai sai a ce jama'a wanga halifa ya yi muna yawa mu tai mu samu wani ya taya roƙon muna Allah a zo ba wai a samu aljanna a yi hisabi ɗaya mutum ya san matsaya ta yayi wanga zama kamar zaman ATM an kai mutum gidan yari an kai shi a waitin trial ya so a yanke mai hukunci ya san matsaya ta da zaman banza ina zaman jiran shari'a tunda mai zaman jiran shari'a haƙe ko guda bai da gidan yari amma in an kai convicting ɗinka to akwai wasu haƙoƙoƙa privileges da an gare ka don haka babu zama mai wahala kamar zaman atm ina hata kun fahimta shi yasa wasu ka roƙon don allah a faɗa ma alƙalin su yanke musu shari'a su huta da an yanke ma in shekara ɗari an ka yanke dai kullum gari ya waye ba ganin ka rage amma wanga zaman banza na eh to shi ne sai a yi gamin gambiza a ce a ta inda annabi adam yan an ka zo ya ce a'a a ta inda nuhu a ta inda wa ha'a haɗo inda annabi muhammadu sallallahu to shi annabi muhammadu shi zai na ya roƙa a wa mutane hisabi kaga shafa'a kenan ko na dalla to yace misali shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallama ce tunda annabi zai li ahlil mawqif ga mutanen alƙiyama an yi ƙuda bainahum ayi hukunci tsakaninsu hadhihi shafa'atun wannan ceto ne bi daf'i mudarratin ta tunkuɗe cuta wa shafa'atu li ahli aljanna haka ceton da annabi zai yi ga 'yan aljanna an yadkhuluha su shige ta su ma 'yan aljanna ba za su shiga sai annabi ya zo ya roka sai ce to a bude yan an ka bude shi zai fara shiga sannan mu biyo bayanai hmm? shafa'atun kaga shi ko ceto ne bi jalbi manfa'atin ta hanyar jawo amfani wa ƙauluhu faɗa ta inda hu ai inda lahi man zalla zai ya shafa wa inda hu inda man inda lawa ne ne zai yi ceto a wurin Allah illa bi iznihi sai da izinin Allah babu wanda zai yi ceto kenan wurin Allah sai da izini ne ai iznihu lahu izinin Allah gare shi wa hadhihi tufidu ithbatu shafa'a wannan aya tana tabbatar da tana fa'idantar da tabbatar da ceto ashe kenan akwai ceto ba cewa an kai gaba ɗaya ba a yi ba a'a ba a yin ceton dai sai wanda Allah ya wa izini ashe kenan akwai waɗanda zai wa izini lakin bi sharɗi sai dai da sharaɗin an yi azanar Allah ta'ala Allah shi izini wa wajhu zalika abinda a fuskar wannan annahu laula thubuta in ba don tabbatar ta ba inda babu ceton lakana al-istisna da istisna'in da an kai togiyar da an kai fi illa bi iznihi ya zallaga ya zama gadan banza la fa'ida tafi ba ta da wata fa'ida man zallazi yashfa'u indahu wane ne zai yi ceto gunai sai an ka ce illa bi sai da izini ne to sai an ka ce babu ceto gaba ɗai to to me wani izinin da zai yi in babu ceton ashe cewar da an kai illa bi izini shi ya nuna akwai ceton amma dai ba wanda ya isa ya sai tare da izinin Allah muna tare to to ina yake yace wa zikruha an batun wannan jumla man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi da qawlihi bayan fadar Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi kaga sai da an ka fado lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ko sannan an haka man zallazi yashfa'u indahu yufidu yana fa'idantar da anna hadhal mulka cewa wannan mulki allazi huwa khassun billahi ta'ala wanda yake banci Allah madaukaki ina mulki yake ce lahu ma fi samawati lam din nan ta lahu lamul mulkita duk abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai lahu nashi ne kenan mulkan wa khalqan wa abidan to bayan an ambaci shi adda mulkin sammai da kasai sai an kawo maganar ceto ko to yana fa'idantar da annahu mulkun cewa wannan mulki na Allah ta musulɗani mai cikakken sarauta ne mulki ne wanda babu abin da ya fita da cikin mulkin nan mai cikakken mulki kenan ko bi ma'ana da ma'anar annahu la ahada babu wani mutum guda yastatiyo an ya tasarrafa da yake da ikon yin tasarrufi wala bi shafa'a hakan ga babu wanda yake da ikon yin ceto allati hiya khairun ceton da yake alheri ne illa bi idnillah sai da izinin Allah ba mai iya tasarrufi cikin sammai da ƙasai ba mai iya yin ceto cikin sammai da ƙasai sai da izinin Allah kaga mulki cikakke kenan ko yanzu shugaban ƙasar Najeriya da ka tai Nijar kana cikin mulki ne ka hita da cikin iyakan mulki ne na Najeriya balle in ka tai America ina fata kun fahimta to shi Allah duk abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai duk mulki na yana ba inda za ka tahiya ka ce yanzu kan na hita da cikin mulkin Allah kaga wannan na nuna cikakken mulki wa hadha min tamamin rububiyyati wannan yana cikar da yana daga cikar rububiyya ta shi Allah wa sultanihi da kuma sarauta ta azza wa jalla mai girma da buwaya wa tufidu hadhihi aljumla wannan jumla kuma man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi tana fa'idantar da annan lillahi izinin cewa Allah na da izini daga cikin siffofin Allah mai ba da izini shi yana ba da izini a yi wasu abubuwa wal izini fil asali ga asali na lugar larabci a an kace izini yana da ma'ana al'ilam sanarwa ƙalallahu ta'ala wa azanun min Allah wa rasulihi shi yasa shi ma kiran sallah an kasa mai azan kaga sanarwa wa azanun da kuma sanarwa min Allah wa rasulihi daga Allah da manzonai ilan na zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar anna Allah bari'un minal mushrikeen wa rasuluhu ai ilamun min Allah menene azanun min Allah ai ilamun sanarwa min Allah daga Allah wa rasulihi da manzonai fa ma'ana bi izni abinda amma ana bi izni da izni ne man dalladhi yashfa'u inda illa bi iznihi ai ilamihi sai tare da sanarwa ta yi bi annahu radin bi zalika cewa ya yadda da haka nan wa hunaka shurudun ukhra kaga ashe kenan ceto gaskiya ne sannan ceto daga cikin sharuɗan ceto samun izini daga Allah ba wanda sai ya ceto sai tare da izinin Allah kaga shi a sharadin ceto na farko ceto gaskiya ne mu ga aqidar mu ahlus sunna wal jamaa to amma yana da sharuɗa guda uku sharadin farko shine sai an samu izinin Allah muna tare ya ce wahu naka shuruɗin ukura kuma akwai wasu sharuɗa li shafa'a na ceto akwai biyu don dama uku ne min ha daga cikinsu an ya kuna radiyan an shafi'a Allah tabaraka wata Allah mai ba da izini ya zan ya yadda ga wanda zai yi ceton ba kowa ga dama aka wa izini sai wanda Allah ya yadda da shi wa anil mashfu'i lahu kuma Allah ya yadda ga wanda za a ceton kaga ashe ce kenan wanda za a ba ceto sai wanda Allah ya yarda da shi ya yarda da ayyuka ne na farko ba every bloody ido za a ba ceto ba sannan kuma ba kowa za a ceta ba kuma sai wanda Allah yadda a ceta wane ne Allah yadda da a ceta wanda ya mutu yana musulmi wanda aka kafiri ko da uba ne annabi ne annabin nan bai iya ceto ne inda ya mutu kafiri don haka dole wanda za a ceta ya zan musulmi amma kuma mai kato bara to sai a bada ceto ne ga wani sai a rihe mai kato bara ga saboda ceton da wancan zai yi mai to waɗannan su ne sharuɗan ceto guda uku samun izini da wurin Allah sannan Allah ya yadda da shi wanda zai yi ceton sannan Allah ya yadda da wanda za a ceton muna tare to Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yashfa'una mutane ba su iya yin ceto illa limanir da sai ga wanda Allah ya yadda da shi kaga yadda ta Allah kenan ko wa ƙala wani wuri kuma Allah ya ce yau ma'izin ranar na ranar ƙiyama latan fa'ush shafa'a ceto ba ta amfani illa man azini lahun rahamanu sai ga wanda Allah mai rahama yawa izini ya yi ceton warade ya lahu ƙawala kuma Allah ya yadda da magana gare shi wace irin magana Allah ya yadda da ita la ilaha illallah tai ta tabbatar da cewa shi musulmi ne kaga wanda za a ceto Allah ya yadda da shi wanda zai yin ceto Allah ya da wanda za a ce ta shi ma Allah ya da shi musulmi ne wa hunaka ayatun akwai wata aya tan tazumu shuruda thalatha da ta tsaro waɗannan sharuɗa guda uku duka ga ta nan inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa kam min malakin da yawa mala'ika fis samawati wal ardi wa kam min malakin da yawa mala'iki fis samawati da a cikin sama la tuguni shafa'atuhum shay'an wanda cetonsu ba ta wadatarwa da komi ba ta amfanarwa da komi da yawan mala'iku waɗanda ba su iya ceto cetonsu bai amfanar da komi illa min ba da an yi azanar sai bayan Allah ya yi izini a shekenan ba mutane daidai da har mala'iku za a ba ceto to babu wani mala'ika da ka iya yin ceto sai tare da izinin Allah liman ya sha'u ga wanda Allah ya so ba ceton wayar da kuma ga wanda Allah ya yarda da a ceta kaga man ya sha wanda ya so ya ba ceton man yarda wanda ya yarda a ceta kuma don haka abin kenan duka ga hannun Allah yake don haka Allah ya kamata a bidi ceto ba a ce ma wani zai cece ka ya saka cikin aljihu kowa zindir zai tashi to yana ga rigar da da aljihu yana da aljihu mai riga 70 kowane aljihu yana daukar mutum 70 nace ko dan goro an ka sama 70 baka iya tashi da shi balle a sa ma kato dubu saba'in ga riga a ce ka tahi da ka tahi da suka ta yana a yi su mogal ɗinsu a kai su aljanna tun da aljanna an cewa buɗe take kowa gada ma zuwa ɗaya kai ya shiga ai yarda allah ya yarda an shafi ga mai ceton wal mashfu ilahu da wanda za a ceton garai la'anna harfal ma'amuli domin shafi ma'amuli ya dulla alal umumi yana nuni akan umumi kaga liman ya sha'u wa yarda lahu lahu shine ma'amuli to an ka shahe shi to yana nuna umumi idh qala qa'il idza qala qa'ilun in wani yace ma fa'idatu shafa'a me fa'idar ceto idza kana Allah ta'ala in ya zan Allah madaukakin sarki kad alima ya san anna hadal mashfu ila wannan da za a ce ta yanzu zai tsira duk wanda an musulmi ai zai shiga aljanna ko to me amfanin a cece shi to fal jawabu abinda ajjabi anna Allah subhanahu wata'ala cewa Allah subhanahu wata'ala ya azanu bi shafa'ati zai yi izini da yin ceto liman yashfa'u ga wanda za a ceta min ajali saboda girman an yi kurimahu Allah ya girmama shi to duk musulmi tabbas zai shiga aljanna amma shi ka hana mai shiga wuta musulmi nawa za a sa wuta wani shekara guda wani shekara wani zai yi gwargwadon yawan kasar duniya shekaru yawan kasar duniya cikin wuta girma ya haɗu ko bai haɗu ba to amma in ka samu wanda za a laƙa makai ya cece ka to maimakon shiga wutan nan sai ya cece ka shi kenan sai a wuce sitirar an taimake ko ba taimake ka ba an taimake ka ceto na ɗai ceto na biyu kuma maimakon ka zan sadi class na, na aljanna sababi ya ceton wani an an ka ba wani cetonka sai ya yi upgrading ɗinka zuwa first class ta yi ma unhani ko ba ta yi ma ba ta yi unhani don haka shi ya unhanin to ina yake waya nalal makamal mahamudu kuma ya samu matsaya godadda sai a ƙara bashe ka ga aljanna da ka cancanta saboda aikinka to amma sababiyar ceton wane sai a yi promotin ɗinka a kai ka can inda yake wa ƙauluhu faɗa shi Allah da ya ce Allah ma bayyana aidihim wa ma khalfahum Allah yana sani da abin da an gaba ga bayansu da abin da bayansu al-ilmu abin da ilimi me amma ana ilimi huwa idraku shay'i shine riskuwa abu alama huwa alaihi akan yadda yake idrakan jaziman riskuwa wanda ayyanke babu shakku gare ta sana abu kamar yadda yake wallahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya Allah ma bayyana aidin yana sani da abin da aggaba gare me aggaba gare su almustaqbal inda an ka fuskanta future duk abin da da abin da zamu yi an jima da wanda zamu yi gobe ilami duk Allah ya san shi amma kai yanzu baka san yanzu an hita da masallaci mi za ka yi ba mi zai samu wakka baka sani ba wani kila faduwa zai yi da mashin wani mota ta buge shi wani ya buge yaro duk ba a san da wannan ba don in ka hanza ka buge yaro sai ka canza hanya to amma baka sani amma shi Allah ya sani kaga ma bayan aidihim kenan wa ma khalfan hakan ga abinda abbayan su wanda mun ka wuto can baya wanda mun ka yo da jiya da shekaran jiya da bara duk abinda mun ka yo Allah ya yanzu abinda ya faru gare ka bara kai ka mamance to shi Allah bai mance ba shi amma anayya Allah ma bayan aidihim wa ma khalfahum muna tare wa kalimatu ma kalman ma da tazo ya alamu ma ma din nan min siyagil umumi tana daga cikin sigogi na umumi don mi saboda zamanta ismul mausul ya alamu ma ismul mausul ma tana da ma'ana allazi ya alamu allazi bayna aidihim ya san abinda duk an gaba gare su da abinda an bayan su matsayin allazi take ismul mausul don haka ismul mausul kuma yana cikin sigogin umumi tashmulu ta kunshi kullama da duk wani abu da ya shuɗe wa kullum mustaqbil da duk wani abu da attafe nan gaba duka Allah ya sani wata shimulu aidan kuma ta kunshi ma kana min fi'ilihi abinda ya kasance daga aikin Allah wa ma kana min af'alil khalqi da kuma abinda ya kasance daga ayyukan bayi duk abinda Allah yayyo can da wuri da wanda zai yi in future duk Allah ya sani hakan ga duk abinda bayi sun kayo can da wuri da wanda za su yi in future duk Allah ya sani wa qawluhu fadar Allah gaba ta gaba wallahi hituna bi shay'in su mutane ba su iya kewayewa da komai min ilmihi na ilmin Allah illa bi masha sai wada yasu wallahi hituna bi shay'in an fassara shi ta fuska biyu ad-damiru damiri fi yuhituna na yuhituna ba su iya kewayewa suwa yaudu alal khalqi yana koma ga akan halittu mu halittun Allah ba mu iya kewayewa da komai na ilimin Allah allazi dalla alai alai alaihim qawlu wanda magana tai ya dalilantar akan su su halittu yace lahu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai kaga ba na halittu ba kenan dun nashi ne ya'ani la yahitu man fis samawati wal ardi bi shay'in yana nihin waɗanda a cikin sammai da waɗanda a cikin ƙasa ba su iya kewayewa da komai min ilimin lahi na ilimin Allah illa ba abin da sun kasai na ilimin Allah sai abin da Allah ya su sani muna tare ƙauluhu min ilmihi yahtamilu yana ɗaukar min ilmi zatihi daga wallahi hidu na bishe su mutane halittu ba su iya kewayewa daga ilimin Allah wane ilimi tun ilimin Allah ya kasu kashi biyu ai min ilmi zati ilimin zati ne wasu fati da siffofi ne ba su iya sanin komi sai abin da ya sanar da su ya'ani yana nuhin annana lana alamu shay'an ba mu iya sanin komi annillahi daga Allah wa zatihi da zatinsa wasu fati da siffofinsa illa bi masha sai abin da ya so mimma allamana iyahu daga abin da ya sanar da mu shi ba mu iya sanin komi na siffofin Allah da zatin Allah sai abin da ya sanar da mu wa ya hatamil kuma fassara ta biyu yana ɗaukar anna ilmahu na cewa ilimi a nan illa bi ilmi bi ma'ana ma'alumihi abubuwan saninsa ya'ani la yahidu na bi shay'in su halittu ba su iya kewaya da komai min ma'alumihi daga ilmin mukan Allah ba abinda sun ka sani daga ilmin mukan ubangiji mimma ya alamahu Allah daga abinda Allah ya sani illa bi ma sha sai da abinda Allah ya so ya sanar da su wakilal ma'ana ya ne duk ma'anonin guda biyu ko fassara ilimin ilimin zatin Allah da siffofi ne ko fassara ilimin ilimin abubuwan da Allah ya sani duk ma'anonin biyu sahihun ingantattu ne wa kanna qulu muna cewa inna thani amma na biyu fassarawa cewa ba mu san komi na ilmin mukan Allah ba a amma ya fi gamewa la'anna ma'luma domin ilmin mukanai yadkhulu fihi ilmuhu bi zatihi ilimi ne game da zati ne wa bi sifati da siffofi ne yadkhulu fi duk sun shigo ciki wa bi ma suwa zalika da kuma abin da ba wannan ba wa ƙauluhu faɗa ta illa bi ma sha'a sai wada ya so ya'ani illa bi ma sha'a sai da abin da Allah ya so min ma Allah mahum iyahu daga abin da ya karantar da halittu shi ba su iya sanin komi su halittu sai abin da Allah ya karantar da su ko ya sanar da su wa qad allamana Allah ta'ala ashiya'a kathira Allah ko madaukaki ya sanar da mu abubuwa masu yawa min asma'i daga sun an asma'i daga sunaye ne wasu fati da siffofi ne wa an ahkamihil kauniyya kuma ya sanar da mu abu ya sanar da mu abubuwa masu yawa daga hukunci hukunce ne na na na na na kudura hukunci hukunce na kudura yanzu in ka tahi da nan motar ta fadi da kai wa hukunta motar ta fadi kaga kudura Allah kenan hukunci na kudura kana mai arziki ka tsiyace ko kana matsayaci kai arziki hukuncin Allah na kudura kenan muna tare to hakan ga Allah ya sanar da mu abubuwa masu yawa daga siffofi ne da sunaye ne da siffofi ne da kuma hukunci-hukunce ne na kudura wa aka kame shari'a da hukunci-hukunce ne na shari'a kakkuyi kaza kakkuyi kaza waɗanda a cikin ƙur'ani muna tare walakin na hadal kathir sai dai wannan abu mai yawa da Allah ya sanar da mu huwa bin nisbati lima alumihi ɗan an ka kwatanta ta shiga ilmin mukan Allah kalilun ɗan kaɗan ne mu ha gani ne mai yawa ka Allah ya ba mallawa ne ilimi ina fata kun fahimta amma in an kwatanta ga ilimin Allah ya ilimin nan na mallamin nan yake dan kadan kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yace cikin wata aya yace wa yasalunaka anir ruh suna tambayar ka game da rayuwa wai ina rayuwa bature yayi na'urar ganin komi ta cikin jikin bil adama amma hayyo bai na'urar da ta gwada mai ina rayuwa take cikin jikin kuma kowa ya san muna da rayuwa da an cire ta sai mu mutu amma ina rayuwa take jikin bil adama hayyo bature bai na'urar ganin ta ba kuma tana nan muna da rayuwa ko ba mu da to ina take yayin da zaka hoshe mutum za ka ga rayuwar ba ka ganin ta in ka hoshe dabba kuma duk muna da rai muna tare to shine Allah ya ce yasalunaka anir ruh suna tambaye ka game da rayuwa kul ka ce an ruhu rayuwa min amri rabbi tana daga al'amarin ubangiji na ubangiji dai ya san yadda yayi ta da inda ya ajir cikin jikin halittu nai wa ma utitum min al ba a baku komi na ilimi ba illa qalila sai dan kadan compared to ilimin Allah duk yadda ka ganin malami da ilimi to gare ka yake mai ilimi amma wurin Allah ilimin dan tsinuna ina fatar kun fahimta to sai mu tsaya nan wasai a kursiyi samawati wal ard gobe sai mu tashi kujera za ku ji kujeran mulki gobe in Allah ya so to Allah ya shirye da mu to wanga karatu bai hakan sai an daddaka in ba a daddaka ba komi baka tsinta ciki ne sai an daddaka kunji to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karantawa madalla to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk